الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه الرابع أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماء خطابه كما في صحيح مسلم عن صحيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة ولهذا قال سبحانه في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم فجمع عليهم نوعي العذاب عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه كما جمع لأوليائه نوعي النعيم نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وهضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظر بعضهم إلى بعض وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون مقابلة لتغامزهم به وضحكهم منهم ثم قال على الارائك ينظرون فاطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور واعلى ما نظروا اليه واجله واعظمه هو الله سبحانه والنظر اليه اجل انواع النظر وافضلها وهو اعلى مراتب الهدايه فقابل بذلك قولهم ان هؤلاء لضالون فانظر فالنظر الى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu wannan safiya ta lahadi 24 ga watan muharram shekara ta 1439 ta hijira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi ne 15 ga watan goma a shekara ta 2017 a lissafin milaniyya darasinmu na 33 da hudu ko? na darasin mu na talatin da hudu kenan a karatun mu na littafin zafatul lahafan fi masayid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata dama mun tsaya kan alwajhul rabi a babi na shida fuska ta hudu babi na shida da yake mana magana akan cewa babu farin ciki babu cin nasara ga zuciya sai idan ya zama Allah maɗaukaki mahalicinta shine ta riƙa a matsayin ilahinta ya kawo mana fuskoki guda uku wani mai tsawo wani gajere za mu tashi a fuska ta hudu na bayanin wannan abin da ya ambata yace alwajhu rabi'u anna afdala na'imil akhirati wa ajallahu wa a'lahu 'ala al-itlaq huwa an-nazaru ila wajhi rabbi jalla jalaluhu mafificin ni'imtuwa a lahira abin da yake shine mafi ni'ima mafi daraja a lahira wa ajallahu kuma mafi girmansa wa alahu mafi ɗaukakarsa alal itlaqi gaba ɗaya ba tare da kaidi ba duk abin da ake yi ma'ana abin da ya fi kowanne daɗi ya kuma kowanne daraja da girma ran kiyama in an shiga aljanna huwa nazaru ila wajhi rabbi jalla jalaluhu shine dubi da kallo na haƙiƙa na ido idan dai da Allah maɗauki ya halitta wa ɗan adam to a ranar ne kuma a cikin aljanna zai samu ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a haƙiƙanin yadda yake da zatinsa wa sama'i khatabihi ko khitabihi da kuma sauraron khitabinsa ma'ana maganarsa Allah maɗauki zai magana kuma bayansa za su ji wannan dama ba shine asalin zancen ba amma ya haɗa shi da wannan ne saboda Allah zai musu maganan kuma sannan za su gan shi kama fi sahihi muslimin kama yadda zo a sahihi muslim an suhaibin daga suhaib abrumi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga aljanna as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum min haula nada munadin mai shela zai yi shela mana za a ji kira ya ahlal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizakum lalle kuna da wani alkawari a wurin ubangiji da yake so yanzu ya zartar muku da shi fa yaquluna sai su ce ma huwa menene wannan alkawarin alam yubayyid wujuhana ba ya riga ya faranta fuskokinmu ba wa yufaqqil mawazinana kuma ya nauyaya mizaninmu na ayyuka wa yudkhilana aljanna wa yudkhilna aljannata kuma ya shigar da mu aljanna wa yujirna minan nari kuma ya tsirar da mu daga wuta bayan mana wannan ba duka qala sai ya ce fa yukshafu alhijab sai a yayi hijabi ma'ana hijabin da yake a duniya ya shiga tsakanin 'yan adam su ga Allah to sai Allah ya yi wannan hijabi a aljanna fayanzuru na ilaihi sai su dube shi sai su kalle shi sai su gan shi fama a aƙwahun shay'an a habba ilaihim minan nazar ilaihi sai su ga cewa ai bai ba su komai na abin daɗin aljanna ba wanda yake ya fi wannan kallon da suka yi masa daɗi ma'ana babu wani abin da ya fi wannan kallon daɗi ganin da za a yi wa ubangiji to ya fi aljanna daɗi ya fi dukkan abin da ke cikinta daɗi wa fi hadithin akhar a wani hadithin daban duk da ke akwai magana a kansa fala yaltafituna ila shay'in minan na'im ba za su waiga zuwa ga wani abu ma na jin daɗi na ni'imtuwa a aljanna ba ma damu yanzuruna ilahi muddin dai suna kallon sa ma'ana nan mun lura kamar wannan riwayar tana nuna ƙaidin jin daɗin da fifikon a shine a lokacin da suke kallonsa ma'ana ba sa waigawa su lura su kalli su tuno wani jin daɗi a aljannar lokacin da suke kallonsa kun ga wannan ruwan ta sa ƙaidi ga jin daɗin ba shine alal itlaqi ba akan abin da ya shafi aljanna ba sai ko kun hangi abin da ke cikin wannan yawwa to wannan riwayar ita wannan ta biyu din yace rawahu ibn majah wal ajurri fi tasdiq bin nazar da ad-daru qutni fi ru'ya ko littafi na al-imam ad-daru qutni musamman sunan su kitabur ru'ya ya tattara hadisai da suke magana akan ar-ru'ya banda shi akwai littafin a kitabu tauhid na muhammad ibn ishaq ibn khuzaima ibn khuzaima ne da kuka sani mai sahih ibn khuzaima yana da littafi kitabu tauhid yana cikin manya-manyan littafai a bangaren aqida mun san kuma ibn khuzaima 311 ya rasu yana cikin daɗaɗɗun littattafai kuma yana cikin manyan malamai a cikin wani littafin ya tattara maganganu da riwayoyi kafin nan ayoyi kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da kuma ta'liqin da ya rika yi mai karfi a irin uslubi irin nasa har sai ma mai duk mutumin da bai yi imani da cewa za a ga Allah ran kiyama ba a aljanna haƙiƙanin zatinsa a ganshi sai ce in yi inkarin wannan ce falaisa minal mu'mini wannan ba cikin mu'mini in ji malam muhammad ibn ishaq ibn khuzaima kamar da faɗi a cikin kitabu tauhid malamai sun rubuce rubuce akan wannan mas'ala domin mai da raddi da martani ga 'yan bid'a da suka ki karɓar wannan hadisi ba don komai ba kun san nazarar in an ce yan bidiya nan ana nufin musamman mutakallimun waɗanda suka tun daga jahamiya mu'tazila da kuma gyauran jahamiyar mu'tazilan asha'ira da makamantansu duk da wasu daga cikin asha'ira suna ganin maganar ru'ya suna isbatinta cewa a ran tashin alkiyama su waɗancan yan bidiyan ba su yadda za a ga Allah ba domin yadda suka ce kamar da a duniya ba a ganin sa to a lahira ma ba za a gan shi ba suna kawo la tudrikuhu al-absar cikin suratul an'am da Allah madaukaki ya faɗi malamai suka yi bayanin cewa abinda ake nufi da idraki anan daban da annazar annazaru kallo idraki kuma shine ihata to wannan sawa'un a duniya ko a lahira la yuhatu billahi ta'ala babu wani wanda zai kewaye Allah da kallonsa ya gamo komai da komai na zatinsa an fahimci wannan wannan shi ayar take korewa amma ba gani na hakika ba to kuma dama in dai har hadisai suka tabbata ai babu ma mai inkarin su wannan hadisi yana cikin mafi ingancin hadisai a wannan babi shi hadisin suhaif kuma kuru-kuru yake a kan wannan matsala din ba shi da damar da za ka yi masa ta'wili to akwai hadisai kuma ɗaruruwa ma ba kaɗan ba akan wannan matsalar tana cikin matsalar da malamai suka ambata cewa ta tabbata da tawaturi cewa za a ga Allah ran kiyama daga cikin dalilan da har yanzu su masu inkarin abin suke faɗi suna cewa ai annabi musa alaihi salatu wassalam ya roƙi allah cewa ya nuna masa kansa ya gan shi ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا من سوى النعم Allah maɗauki annabi Musa ya roƙi Ubangiji cewa ya Allah ka nuna min manganka Allah sai ce lan tarani sai waɗannan su masu bidiya jahmiya da mu'tazila da sauran suka ce ai Allah gashi kun ji ya ce lan tarani to lan kuma tana nufin har abada shi ne malamai shi ma nan suka min musu martani ai Allah ba cewa yi lan ƙura ba cewa yi lan tara ne ba cewa ba a gani na ba an fahimci wani wani kuma da bambanci yawwa nafiyin wujudi a wani lokaci baya nufin nafiyin samuwar abu har abada yawwa da korewa wannan ake yi hadda na lahira wannan kuma duk ma fa ina gaya mana cewa wannan zance yakan taso ne har a dube shi inda babu wannan hadisi ko yau idan aka ce ga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kenan kuma kowa sai ya rufe bakinsa to amma su mun san manhajin masu bid'a galibi idan hadisi ya saba man manufar su to ba ba su da jin nauyin sa kawai za su ce ƙarya ne ba ruwan su da sauki za su yi wannan hadisin ƙarya ne to amma malamai da suka san me hadisi me maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci a gun musulmi to ba sa faɗin irin wannan kuma ba sa yin irin wannan mu'amalar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da sun rubuta littattafai wannan mas'ala ce da ake sa ta a babin asma'i wa sifat cikin al-masail al-muta'alliqa bil asma'illah wa sifati domin ba siffa ba ce ita ganin domin ganin ai suwa suke yi bayin Allah ne suke gani don haka ba siffar Allah ba ce illa a ce mimma ya ta'allaqu bi dhatillah aw bi sifatillah annahu yura yawm al-qiyamah yau ko yurafil jannati daga cikin abubuwan da yake suna da alaka da siffofin Allah shine ana ganin sa kamar da yake ganin kowa to shi kuma ran kiyama yan aljanna za su gan shi gani na hakika shi yasa malamai suke cewa ai shi kenan duk wanda ya ce ba zai gan shi ba to ran kiyama za a kare shi shi din ba zai gan shi ba ko azabar da za a yi masa kenan kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun malamai sun fassara wannan aya da cewa abinda ake nufi shine ranar kiyama ko shi yasa aka ce yawma idhin a ranan nan la mahjubuna su za a sa musu hijabi ma'ana ba za su ga Allah ba subhanahu wata'ala da yawa daga cikin magabata sun fassara wannan aya da cewa za a kange kafirai ne ba za su ga Allah ba sai dai su ji maganar da za a yi musu da hisabi da za a yi musu duk ba Allah za su gani ba a rasatil kiyama tsayuwar da za a yi wajen yin hisabi dama ba nan wurin ne za a ga ubangiji subhanahu wata'ala da zatinsa ba yauwa za a ji magana za a yi hisabi amma waɗanda za su gan shi hakikatan da zatin su su ne yan aljanna in an sun shiga aljanna Allah sa an fahimci wannan yauwa to mu je wannan hadisin shi ita wannan riwaya din kai ta karshe ya zo kamar da ya faɗa ibnu majah ajurri daru qutni abu nu'aymin fil hilya min hadith jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma aina nan a gaban ku kuma ko kuna da wannan zancen qala abu nu'aym abu nu'aym yace tafarrada bihi al-fadl ar-raqashi al-fadl ar-raqashi shine ya rawaito wannan hadisin wa lam yutaba alayhi ba ai masa mutaba'a ba wa fihi da'fun wa lin kuma shi yana da rauni qala ibn kathir fi tafsirihi fi isnadihi nazar wannan hadisin a isnadinsa akwai nazar ma'ana wannan hadisin ba hadithin suhaib ba da makaranta a wannan ƙarin cewa ba za su waiwaya zuwa ga wani jin daɗin duniya ba a lokacin da suke kallonsa na gaya mana kuma abin da kake fahimta in ka ɗauki wannan riwayar ko kun gane zancen ne ɗazu cewa sun a wannan riwayar ta sa ƙaidi cewa ‘yan aljanna muddin suna cikin kallon ubangiji to ba za su waiga zuwa ga jin daɗin aljanna ba kaga kenan ma'ana ba ana zancen cewa kallon ubangiji ya fi aljanna daɗi ba a'a a lokacin da suke kallon ne ba za su samu lokacin da su waiwaya zuwa ga wani abun ba duk da cewa shi ma wani ɗin baya lallai nuna haka ba za ka iya cewa me yasa ba su waiwaya ɗin ba saboda daɗin kallon da suka yi wa Allah ya ɗauke musu hankali da ba shi da shi din ne ba shi ne yafi ba da ba zai ɗauke musu hankali ba da haka duka dai yana nan akan wannan ma'anar illa dai hadisin ko ita wannan ruwa din bata inganta ba shine malam ibnu kathir shi wa da'afa malam mai ta'liqin shi wa da'afahu al-haythami fi al-majma' mana majma' az-zawaid ibn hajar al-haythami ya launa nashi wa huwa fi da'if at-targhib kuma ka duba littafin at-targhib wa tarhib yana nan cikin aikin da malam albani yayi ko mun san aikin targhib yana cikin ayyuka kusan kusan ƙarshe na malam Nasiruddin Albani ya yi hukunci akan wannan ruwa cewa mai rauni ce da haka dai hadisin asali a wannan babi shine hadisin Suhaib kuma mun ji shi an fahimci abin yawa to sai ya ci gaba yace fa bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annahum ma'a kamali tan'umihim kuma sannan ƙarin bayani na manta wannan malamai suna cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya wancan roƙon hal sa'ala mumkina am sa'ala ghaira mumkini kun gane tambayar roƙon da ya ya roƙi Allah ya ba shi wani abu ne wanda zai yiwu ko ko ya roƙe shi abin da ba zai yiwu ba ya roƙe shi abin da zai yiwu da Allah ya so a duniyar ma da ya nuna kansa da ya gan shi da ya so don haka da annabin Allah annabi ne annabi Musa annabi ne na Allah bal yana cikin ulul azm yana cikin mutanen da suka san girman Allah sosai ba zai roƙe shi abin da ya san babu shi ba don haka roƙon da yayi dalili ne akan cewa zai iya yiwuwa kawai a nan duniya ne aka ce masa ba zai yiwu ba an gane wannan zancen dan a nuna masa cewa amma akwai rana da za ta zo a lahira zai yiwu kuma zai gan shi an gane wannan shi ma insha Allah akwai dai maganganu da dama mutum ya karanta littafan aqida da suka yi bayanin hukunci na wannan matsala ta arru'ya babi ne babba mai ƙarfi da malamai suka yi rubuta raddi mai yawa akan malamai ko in ce akan masu bid'a da suka ki yadda da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san dai manhajin ahlus sunnati wal jamaa idza thabata hadithun an nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa qawluhu me ya qawlin su sam'an wa ta'atan sami'na wa ata'na wa qabilna wa amanna ko yau fa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai bayyana a wannan hadisi annahum cewa su ma'a kamali tan'umihim tare da kammala da cikar jin dadin su bima a'tahum rabbuhum fil jannati da abinda Allah madauki ya basu a aljanna duk da wannan jin dadin da Allah ya basu aljanna lam yu'tihim shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ilaihi Allah bai basu wani abu wanda suka fi so ba irin wannan damar da ya bayar su kalle shi wa inna ma kana zalika ahabba ilaihim wannan ya kasance shine mafi soyuwa a gare su sun fi son ganin Allah sama ma da aljanna li anna ma yahsulu lahum bihi domin ko abin da zai samu gare su ta hanyar wannan kallon min ladzati na jin daɗi wa na'imi da ni'imtuwa wal farahi da farin ciki wa sururi da murna ko da murna da kuma farin ciki wa qurratu ainin hayan da farin ciki fawqa ma yahsulu lahum min al-ladhati wan na'imi wat tamattu'i bil akli wash shurbi wal huburi wal huri al ain wala nisbata bayna al-ladhatayn wan na'imayn albatta mana ibn qayyim yake cewa domin sun san cewa abinda suka samu na jin dadin nan wajen ganin ubangiji subhanahu wata'ala ya fi sama yake da abinda za su samu na jin daɗi da ni'imtuwa da kuma dai jin daɗi ta hanyar ci da sha da kuma hurul ini matan aljanna me yasa ake ce musu hurul in hmm? masu farin ido wannan jam'i ne hurul in na cewa haura guda ɗaya kenan wadda take mai farin ido to a jam'i shine al-hurul in sai kuma idafa zuwa ga al-ayn ma'ana masu fararen idanu wala nisbata babu ma dangantawa kamar da ake cewa yanzu babu wani ma comparison tsakanin wato babu abin ma bai kai yadda za a kwatanta shi ba a ce ya ku bayan Allah menene ya fi muku daɗi shiga aljanna da jin daɗinta da ci da shan da abin da ke cikinta kuma da jin daɗi da matan aljanna shine ya fi daɗi ko ko ganin Allah malamin ƙebe shi gaba ɗaya ma a kwatanta ma babu maganar ganin Allah sama yake da duk abin da ke cikin aljanna kaga dai aljannan nan kowa ita yake hankoro to gun malamai masu sanin ubangiji su kuma ganin ubangijin sama yake da duk abin da ke cikin aljanna dan me saboda wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan a cikin siyakin maganar da yake yi dama asalin zancen me muke a wannan babi ka yadda da cewa Allah mahaliccinka ko shi ka riƙa a matsayin abun bauta kuma sannan shi ɗin shi kaɗai shi kaɗai ba ka da dama ka ce ba ka buƙatar ubangiji a kowane yanayi naka dole ne sai kana da abun bauta abun bautar da zaka dogara gare shi zaka bauta masa zaka sallama zuwa gare zaka miƙa wuya zaka dai bauta masa ka ji cewa kana da ubangiji da ya halicce ka kuma shi ne kake bautawa wannan tilas ne baka da makawar buƙatar haka tilas ne kana bukata to a hakan kuma in ka duba ka kwatanta da duniya da lahira a duniya kana bukatar ubangiji to a lahira ma shi din sama yake da duk abin da zai baka kun gane mahangar abin da ke nufi yawwa a duniya tilas kana bukatarsa a matsayin abun bauta kamar yadda kake bukatarsa a matsayin mahalicci da ya halicce ka yake baka abinci yake kula da kai to kana bukatarsa a matsayin shi zaka bauta in ba shi kake bauta ba komai naka alalace yake to a lahira ma haka ne duk abin da zai baka na abin da ya halitta a aljanna to bai kai shi din kansa ba don haka ka gan shi sama yake da aljanna an fahimci muqarana ko to abin da yasa abin da yake so ya faɗa ke wali hada don haka ala subhanahu fi haqqil kuffari Allah madaukaki dangane da kafirai yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ثم إنهم لصال الجحيم سورة المطففين شاب يرد شاشدة فجمع عليهم نوعي الأذاب أولا آية كونغا هو آية قدابي Allah maɗauki ya haɗa wa kafirai nau'o'i guda biyu na azaba azabar farko kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun wannan ita ma azaba ce a aha shine kalla innahum lalle su suwa kafirai an rabbihim daga ubangijinsu yawma idhin a ranan nan wace ranar iyama lamahjubuna su abin sha makancewa ne ma'ana su abin a sha makance su ne an rabbihim daga ubangijinsu kun gane wannan zancen ma'ana kenan kafirai sha makantattu ne ran kiyama daga ubangiji me ake nufi ba za su ga Allah irin yadda muminai za su ga Allah a aljanna ba Allah sa an fahimta thumma innahum sannan kuma su lasalul jahim masu shiga ne zuwa ga wutar jahim ma'ana za a shigar da su za a sanya su a ciki kun ga kenan nan an samu azaba biyu azabar shiga wuta da azabar rashin ganin Allah tunda ko abin nan ya kai har a faɗe shi cewa kafirai ba za su ga Allah ba lalle ko azaba ce ashe kenan muminai za su ga Allah kuma ita ce babban ni'imar da za su samu mu dai mun yarda da wannan mun yi imani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma muna roƙon Allah ya bamu damar mu ga Allah subhanahu wata'ala a aljanna Allah kai mu aljanna fa jama'a alaihim naw'ai al'azab su ma kun ga abin da yasa waɗancan din ba su yadda ba wasu ba wai a wurin su asali hadisin ne ko ba su in ko bai inganta ba a wurin su a'a kun san manhajin yan bid'a su ka'idar su me suke yi kullum ina nana ta mana ita ina jin yanzu kun ga kun fahimci wannan me ya ka'idar yan bid'a sai sun kafa aƙidar sannan suke neman dalili to su a aƙidar su musamman da jahmiya da mu'tazila kila wani bai taba jin warwarewar aƙidar waɗannan mutane ba dangane da Allah subhanahu wata'ala a wurin jahmiya Allah kamar ka ce babu shi ne a wurinsu domin su sun ce wajibi ne imanin da za ka yi da Allah dangane da shi samuwarsa shine kai imani annahu mawjudun mawjudun bi shartil itlaqi ma'ana akwai shi amma kuma da sharadin kawai sai dai ka ce akwai shi kai itlaqin akwai shi ba shi da sifa shine ma'anan bi shartil itlaqi la sifata lahu la isma lahu ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ko ina baya nan baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa kawai dai akwai shi to duk abin da aka ce akwai shi bi shartil itlaqi fala wujuda lahu illa fi dhihni shi da abin da malam ibn timiya da ya tashi musu martani yace ku abin da kuka shine kun ce Allah babu gaba ɗaya ne duk abin da yake akwai shi falabudda an ya kuna lahu sifa in dai akwai abu to yana da sifa to Allah maɗaukaki ko shi ne abu wanda yake akwai shi ya fi komai ma tabbatar akwai shi to wanda ya ce ba Allah gaba ɗaya shi kenan gaba ɗaya ya kafirta ya watsar da komai ma kenan to me yake a duniya wa ya samar da shi wa ya halicce shi in ne ka tabbatar da kana da ubangiji da ya halicce ka to Allah nan yana nan kuma yana nan yana da siffa kuma yana da makani maganar ta hashi kar a ce yana da makani ai shi ya faɗi cewa yana da makani fil ulu yana sama ya yake a sama ba mu sani ba kar ka ce a zaune kar ka ce a kwance amma a qur'ani ya faɗa yana sama wata dagulewa ce da ta samu tunanin mutane har wannan abun gashi a cikin alqur'ani a bayyana kuru-kuru amma mutane saboda wannan harkar ta falsafa da ilmul kalami da wannan harkokin aqidun na kungiyoyin nan da suka karkace shi ya ja mutane har suke daukar cewa Allah yana sama ya zama bakon abu amma asali shine fitra shine hankali shine dalili dalilin kuma qur'ani da kuma sunna da dukkan maganganun mutane masu hankali cewa Allah muke yana sama ai mun sha magana dai akan wannan abin da ya shafi uluwullahi tabaraka wa ta'ala to su a wurin jahmiya babu Allah ne shi yasa suka ce ba za a ganshi ya za ka ga babu suna ga idan ka ce za a ganshi to ashe kun masa zaci su agun fa ba su yarda da zatin ba ma ba zancen zaci ballanta na sifofi kawai sai dai ka ce akwai shi amma baya ko ina wannan kuma shi ya buɗe ƙofa ga masu sufanci na falsafa suka yadda cewa i komai da muke gani na duniyan nan shine Allah ba wani abu ba asali wannan aqida ta jahamiya ita ta buɗe wannan ƙofar kun yarda da wannan zance ko ba ku fahimta kun san wannan zancen ai masu wahdatul wujud haka mutum ya ce shi Allah ne hularsa Allah wannan asali wannan abin da ake da wahidatul wujud shine ɗayantuwar samuwa ma'ana samuwan nan abin da kake gani akwai shi to ba wani abu bane banda wannan abin da kake gani saman nan da kake gani duwatsun nan da bishiyoyin nan da kai nan da aljanu ma da baka gani to wannan abin da kake gani shine abin da ake nufi da samuwa ba wani abu banda abin da kake gani kuma ku gane wannan zancen ba in ku ba wani abu banda abin da kake gani to ashe ba mahalicci ba ku gane ba kun banci abin asalin wannan fikirar ta wahidatul wujudi da sufaye suke ɗauka wannan ya ce wannan shehun Allah ne wannan ma Allah ne shi ma ya zo ya ce Allah ne ba maganar falala ba ce ta sa ake fifita wani a ce masa Allah asalin aƙidar an samo ta daga wannan falsafan ne cewa babu wani abu wara a hadal kaun wannan kaunin wannan mu dinnan da muke ganin kanmu da sama da ƙasa da sauransu da sauran halitta to ba wani abu banda abin da kake gani wannan kuma masu inkarin samuwar Allah masu cewa neca haka muka samu kanmu ai su ma abin da suka yarda da shi kenan kun gano na kuma gane ba don haka asalin wannan aqidar ta cewa komai Allah ne to ma'anarta shine babu Allah shine ma'anarta ko da ka tambayi masu wannan za su ce su ba haka suke nufi ba to asalin aƙidar ita ce wannan yau waɗanda suka kawo musu ita a rigingine ba su gane ta ba suka ɗauka to abin da suke nufi kenan haka ba dama a ce babu Allah bai wai ba shi da makani Allah yana da makani shi ya faɗa Qur'ani fis sama'i a amintum man fis sama'i wane ne man fis sama'i Allah ne sama'i kuma makani ne ko ba makani ba shi lafazin makanin kai ne ka kawo shi su yan bid'a na su ka kawo wannan maganar makani din me yasa za ku yi wa Allah makani sai a tambayi mutum menene makani in kana nufin Allah za a ce yana sama ana daga hannu a ce ya Allah ba mu a dubi sama to don an ce Allah yana da makani wannan ba komai bane in ko kana nufin makani shine yana cikin wannan duniyar wannan duniyar tamu tsukakkiyar duniyar nan da muke ciki shi ma Allah a ciki yake to ba haka bane Allah ya fi karfin wannan duniyar a ce a cikin ta yake shi ba'inun min khalqihi daban yake da halittarsa duniyar nan halitta ce ko ba halitta ba to shi Allah inda yake daban da wannan duniyar ya fi karfin ta ya fi shine akbaru min kulli shay'in ya fi komai girma ya fi duniyar girma ya zai shiga cikin ta an fahimci wannan abu in ana kwatanta maka girman Allah a hadisi ya tabbata daga ibn mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kwatankwacin al'arshi fa da al-kursi in ka kwatanta su kamar ka ɗauki kwabo ne ko taro ko ƴar ƙaramar ficika ta ƙarfe ɗin nan ka jefa ta a jeji in ka jefa taro a jeji me za ka gani to kursiyun nan ita ce taron al'arshin Allah ita ce jejin shine ibnu mas'ud ya faɗi wani girman Allah ya wuce wannan irin kwatancen da mutum zai kawo yanzu baka ganin kai yanzu ya kake ganin kiyashi a matsayin ka na mutum babba ko ba kawai ya kake ganin kiyashi yana yawo wani ma kana ganin sa to nisbar mu mu dangane da Allah madaukaki ko irin wannan bamu kai ba shi yasa up daga an ce duk an halaka mu amma saboda kana tunani kai ka dauka wani abu ne babba har zaka iya tunanin ya duniyar take mu ɗauki wannan abin da mai risala ya faɗa wala ya bulugu kun hawasfi ilwasifun ko masu siffantawa duk yadda za su ba su iya kaiwa ainihin haƙiƙanin ruwan zatin haƙiƙanin wato siffar Allah maɗaukaki ba Allah ya fi ƙarfin abin da ƙwaƙwalwaka za ta iya tasawuri ta imajini ka ce Allah kaza yake kama kaza yake baya cikin abin da zuciyarka za ta iya ɗauka don haka ka yadda da abin da ya faɗa ma a ƙur'ani sauran zance ka bar masa ka fahimci wannan wannan shine zaman lafiya kar ka bari ka ƙareta alƙur'ani kar ka bari ka ƙareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sirrin waɗannan da suka ce ba za a ga Allah din ba ba wai saboda hadisin ba su yadda da shi bane Allah sa kun gane yawa su a wurin su Allah ba a yi masa siffofi haka mu'tazilawa dama ba su yadda da siffofi ga Allah ba sai dai sunaye sun ce sunayen kuma kuraman sunaye ne me ma'anar kuraman sunaye sunan da ba shi da ma'ana Allah shine al-azizu ba saboda yana izza ba in kun kula a can ƙarshen iziya malamin iziya ya kawo maganganun 'yan bid'a da yake raddi gare su ko a cikin abin da ya shafi bangaren aƙida kun san littafan malikiya suna haɗawa da fiqh da aƙida malamin risala ya fara a farko shi kuma iziya a ƙarshe ya sa maganan nan ai yana faɗar cewa akwai masu siffanta Allah su ce sami'un bila sam'in basirun bila basar to mu'tazila yake nufi su ne masu cewa Allah sami'un ne amma kuma babu sam'i ma'ana suna ne kawai a gare shi as-sami'u amma ma'anar ji ba ta tare da shi saboda ba sa son su tabbatar masa da sifa kamar irin yadda mu muke kullum ina ba mu misalin wannan ko mu yan adam ai sunayenmu daban sifofinmu daban ba kowanne mutum Muhammadu ne yake da ɗaukar ma'anar Muhammadu ba ko za ka samu wani sunansa Muhammadu mai ma'anar Muhammadu shayabo ko wanda kullum abun yabo ne shi to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai asalin sunan shi wannan suna ne kuma sifa ce gare shi shi abun yabo ne shi sha yabo ne ya cancanta amma sauran Muhammadu a cikin al'umma kamar mu irin mu yanzu wanda zaka samu sunansa Muhammadu ba lalle ya zama sunayen sunan siffofinsa yana da siffofi irin waɗannan na yabo ba to shi da irin abin da su mu'tazila suka ɗauki sunayen Allah kenan yadda zaka ce sunan mutum Dalladi sunan mutum Garba ka ce ma Dalladi yana da ma'ana ko Lahadi yana da ma'ana ko ba shi da ma'ana? Yana da ma'ana wanda aka haife shi ran Lahadi. To ka ɗauko yanzu mai ma'anar garba ko mai ma'anar wannan sunayen kowa ka duba shin sunan ne ko sifface a jikinsa aka bashi wannan sunan? Mu sunayen mu ko ko suna ne kawai da aka sa dan a bambance tsakanin wani da wani? To suna ne kawai. To a wurin mu'tazilawa sunayen Allah ma haka suke. Saboda me suna gudun su bashi siffofi. wanda ko bai yarda da Allah yana da sifa ba yaya zai ce za a gan shi ran kiyama dole ne su karyata waɗannan hadisa kun gano wannan abu to mu kyale shi haka to sai ce wali hada qala subhanahu shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi fi haqqil kufa mun wannan ko yawa fa jama'a alaihim naw'il azabi عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه Allah ya haɗa musu abubuwan azaba guda biyu azabar wuta da kuma azabar kangewa da aka kange su aka sha makance su ba za su ga Allah ba kama jama'a li awliyaihi nau'ayin na'im kamar yadda Allah madaukaki ya hada wa waliyansa muminai kenan kun ga ya hada musu nau'ai an-na'im nau'o'i guda biyun nan na ni'imtuwa na'imit tamattu'i bima fil jannati ya hada musu ni'imar jin daɗin abin da ke cikin aljanna na abinci da abin sha da matan aljanna wa na'imi tamattu'i bi ru'yatihi da kuma jin daɗin wato ko ni'imtuwa da jin daɗin ganinsa da za su yi a aljanna wa zakara subhanahu hadhihi al-anwa' al-arba'ata Allah madauki ya ambaci waɗannan nau'o'i guda hudu fi hadhihi surati a wannan surata al-mutaffifin فقال في حق الأبرار بأن يفدي وأن شن كافرين سيكم يشي إن الأبرار لفي نعيم دعنا دا متعنن كيركي كنسين الأبرار إيه إن الأبرار للي متعنن كيركي لفي نعيم سنة كن نعمتوا دا جندادي يا يا سكي على الأرائك ينظرون سنة كان قد جنس ينظرون سنة كلو سنة كلو كم بنجونا سنة كان قد جنس كيشين جدي yanzuruna kuma suna kallo to me suke kallo ga zancen malam ibn kai wa hadama ma'na al-ayati man qala yanzuruna ila a'da'ihim yu'azzabun in ka duba littattafan tafsiri sun faɗi maganganu daban-daban akan wannan alal ara'iki yanzurun din wasu cewa suke alal ara'iki yanzurun suna kan gadajen su suna kallon me suke kallo yanzuruna ila a'da'ihim yu'azzabun wai sun kwanta suna kallon abokan gaba su ane musu azaba shine ma'anan yanzuru na din in ji wasu malamai to shine yace masu irin wannan ra'ayi din wanda ya faɗi wannan ra'ayi faqad hadama ma'anal ayati to wannan ya rage ma'anar ayar shine habama ya tauye eh kamar yana so ya ce shi ma yayi tatfifi a ma'anar wannan aya din kun gane yawa ma'ana wannan ayar ba ma'anarta kenan suna kallon abokan gabar su ane musu azaba ba au wata wani ra'ayin kuma na fassarar wannan aya yanzuruna ila qusurihim suna kallon gidajensu wa basatinihim da gonakinsu da lambunansu au yanzuru ba'dhum ila ba'd wasu kuma su ce sashen su suna kallon sashi kawai ana jin daɗi ana lilo akan karagar jin daɗi da kwanciya da ni'imtuwa a aljanna wannan na hangen wancan wannan na hangen wannan a gidansa ko wannan yana kallon abokan gabansa ana azabtarwa ko kuma wannan yana kallon gidansa na aljanna da aka kera masa shi aka kawata masa shi yana jin daɗi da yawa daga cikin masu tafsiri iya abin da suka faɗi kenan sai ce wa kullu hadha ibn al-qayyim yace duk wannan udulun anil maqsudi ila ghairihi karkacewa ne shine udul kaucewa ne anil maqsudi daga abin ainihi na ma'anar wannan aya ila ghairihi zuwa wani abu daban wa innamal ma'ana ma'anar alal ara'iki yanzurun inji malam ibn al-qayyim shine yanzuruna ila wajhi rabbihim suna kallon fuskar ubangijinsu shine wannan abin saboda an faɗi wannan fi ma'arid limtina ka'ida ce ta malamai suna cewa in Allah yana lissafa wa mutum ni'imomi to abin da yake faɗa shine wannan abin da yake faɗa sama yake da duk abin da yake ma'ana ni'ima a'la ita ake faɗin cewa an yi maka kaza an maka kaza idan ba ba ta kai girma ba ba za a yi maka gori da ita ba ko kuma shi wannan zancen shi yasa duk inda Allah zai rika lissafo a cikin wasu ayoyi ce ba mu muka yi muku kaza ba to yana so ya nuna maka girman wannan abin da aka yi maka ne an gane to kuma irin waɗannan abubuwa labudda in aka tashi muƙaranar su da wasu to sama suke da waɗanda ba a ambata ba to don haka tunda a wannan wuri yana faɗar innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirke suna cikin ni'imtuwa to a cikin ni'imomin da aka yi musu sai sai alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna kallo to sai ka mai da su ka zo ka ce suna kallon junansu wannan ni'ima ce kun fahimci abin dole ni'imar da ake so a faɗa maka ta fi kowace da aka taɓa faɗa shine abin da yake so ya bayyana mana wa kullu hadha udulun anil maqsud ila ghairi wa innamal ma'na yanzuruna ila wajhi rabbihim ضد halil kuffar so ake a nuna mana halin su ya saba ma halin kafirai kafirai me aka ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun a siyaki ɗaya fa aka faɗi wannan sannan kuma aka zo aka ce innal abrara la fi na'im sai aka ce alal ara'iki yanzurun ma'ana haula'i ay ahlul jannati yanzuruna ila wajhi rabbihim ala khilafi halil kuffar alladhina ujibu an ru'yati llahi abinda ake faɗa kenan ma'ana sabanin halin da mu kafirai suke kai su kafirai an sha makance su ba za su ga Allah ba su ko muminai suna kan gadajensu suna kallon ubangiji Allahu akbar yace a ina ne sai ce alladhina hum an rabbihim mahjubun waɗanda aka sha makance su daga ubangiji thumma innahum lasalul jahim sannan kuma za su shiga wutar jahannama wa ta'ammal malam ibnu qayyim ce ka lura sosai kaifa qabala subhanahu la ya Allah ya sa wannan abu wannan maganganu guda biyu ɗaya tana fuskantar ɗaya shine ma'anan qabala um alko ma qalahu al-kuffaru fi awliyaihi a qabala subhanahu ma qalahu ina ma qalahu al-kuffaru fi awliyaihi fi dunya nan yadda yake a wurina ya ce wata ammal kaifa قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قال تعالى فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون duk wannan ba aka yi ba abu kalma da yake aha ya faɗa a hashiya ko to mu karanta abin da ke nan sai mu kwatanta da abin da ke hannunku yace wata ammal ka lura ya kai mai karatu kaifa yaya ka duba da ka dubi yadda ka lura da yadda qabala subhanahu Allah subhanahu ta'ala ya fuskanci wannan maganganu guda biyu da abinda kafirai suke faɗi a duniya dangane da auliya'ihi shine ma qalahul kuffaru abinda kafirai suka faɗi fi auliya'ihi dangane da waliyan Allah muminai fi duniya a duniya wa sakhiru bihi minhum kuma har suka riƙe musu izgili da wannan maganganun da suke yi kun fahimci abin yawwa Allah maɗaukaki ya haɗa wannan maganar ta fuskanci ɗaya wacce ce bi ziddihi fil qiyamati da kishiyar haka din a kiyama menene a kiyama fa innal kuffara domin kafirai kanu idza marra bihimul mu'minuna sun kasance idan mu'minai suka wuce ya tagamazuna suna ishara zuwa gare su alghamzu shine ishara da ido nuni da ido kyafce da ido nan dube su ga sunan yan kaza ne yan kaza ne wai su ne suka yadda da kaza irin wannan maganar ba kafirai su ne wa mu'minai ba a duniya yawwa wa yadhakuna minhu kuma sune musu dariya in ga sunan masallata wai kullun sallah ana dungura goshi misali ai abinda da kafirai suke faɗi iri iri wa idza ra'awhum in suka gansu kuma qalu sai su ce inna haula ila dallun waɗannan fa ne batattu ba wasu bane batattu ne kun ga a duniya kafirai sun kira mu'mine me batattu qala ta'ala sai Allah ya ce fal yawma to a yau allazina amanu waɗanda suka yi imani min al-kuffar yadhakun ai yadhakuna min al-kuffar su suke wa kafirai dariya an fahimci zancen ya faɗi wannan ne muqabalatan dan ya saka musu dan ya muqabala litaghamuzihim ga wannan kyafce da suke yi bihim da su wa dhahkihim minhum da dariyar da suke musu ma'ana ya nuna yadda kuke musu dariya a duniya ku ne musu izgili wai su ne shiryayyu kuna ce musu kuma batattu ku ne musu izgili da cewa su ne shiryayyu amma kuma kuna ce musu batattu to a yau ku ne za a yi wa dariya wannan shi ake ce muqabala ga halin kaza na duniya ga halin wannan kuma a lahira sun maƙala sannan sai ce to ku ya yake a wurin ku auliya ihi da me yake faɗa a'a in kun kula dai da muka faɗi wannan ya fi dace cire a da'ihi din ya fi yawa sun maƙala sannan Allah maɗauki ce alal ara'iki yanzurun akan gadaje suna kallo suna dubi fa atlaqa an-nazara to anan in kun lura Allah subhanahu wata'ala bai faɗi abin kallon ba ko shi yasa har aka samu wancan sabani wasu su ce ana kallon gidaje wasu su ce ana kallon abokan gaba ana musu azaba wasu su ce kuma ana kallon juna ai shine abubuwa uku da nan muka karanta to shine nan malam yake so ya nuna mana Allah madauki a cikin alqur'ani a wannan ayar ya ce ne alal ara'iki yanzuru bai ce alal ara'iki yanzuruna ila kaza da kaza ba ko da ya zama muqayyadan duk sabanin da ba a samu ba yawwa itlaqi shine abin da ke fa atlaqa an-nazar sai saki kalmar kawai ya faɗi an-nazar يوما على الأرائك ينظر فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور بقيد شيا سامس قيدي da wani abin kallo ban da wani abin kallo ba bai faɗi abin kallon ba an gane wannan wa a'la ma nazaru ilaihi mafi ɗaukakar abin da ‘yan aljanna ku za su kalla wa ajalluhu wa a'zamuhu kuma mafi girmansa huwa Allah subhanahu shine Allah subhanahu والنظر إليه كلنها أجل أنواع النظر وأفضلها شيني ما في جرما نوع إن كله دي أبن ذا أكلن ذو شي يسا أبن كيف تقول أزو أتي مك أنا كنا كلن أنا وانا أزابة أتي مك أنا كلن وانا أبوكين كده كسان شيء الدنيا أتي مك كنا كلن لا كنا دا أكي مك دا جن دا دا لمبنا دا سولن سوسنا برجيكا يزوانا وانا أبني da ya kamata a yi ma burin a yi maka gorinsa ko kuwa ga hadisi ya zo ga kuma wasu ayoyin sun nuna Allah maɗaukaki za a gan shi in wannan akwai shi wanne ne ya fi wannan ɗin shi ne ya fi sama da a ce kana kallon wani ane masa azaba da ka kalli Allah da ka tsaya kana kallon wani ane masa azaba aljanna wanne ne ya fi ko a nan duniya aka tambaye ka zaka ce kallon Allah ya fi me za ka more in kai ga an yi wani azaba babban abin da za ka gani shine dai i gashi su ne masu mana dariyar nan to ane musu azaba shike nan sai ya kare to amma kallon Allah fa subhanahu wa ta'ala shine sama hakikatan babu wata tantama akan wannan yace wa huwa a'la maratibil hidayah wannan kuma shine mafi daukakar ma martabobin shiriya ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala fa qabala bidhalika qawluhu anan sai yayi muqabalar maganar su ma'ana ya hada wannan ta fuskanci wannan faɗin su da suke cewa inna haula ila dallun waɗannan su ne batattu fa nazaru ila rabbi subhanahu dan haka kallon Allah madaukaki a aljanna muradun abin nufi ne da gaske da niyya aka kamar ka ce da gangan aka yi hakan hakan ake nufi ma'ana shi ake nufi ba wani abu ake nufi ba min hadaini al-mawdi'aini a wannan wurare guda biyu wala budda yace kai ba ma wani ba wani fassara ba wata fassara da zaka dauka tilas wannan ita ce daidai malam ibnu qayyim kenan yace imma bi khususihi ko dai a keɓance shi ake magana dama wa imma bil umumi ko kuma ta hanyar umumi da shi da wasu sun shigo ciki wal itlaqi da itlaqin da aka yi ba a kayyade ba to shi din shine yafi ma'ana ko dai ya zama dama so ake a ce maka Allah za a kalla ko kuma in an bar shi ma da umumi za a kalli ni'imomin za a kalli ana yau kafirai azaba din za a hango su a ce waɗancan su da suke ce mana batattu gashi nan muna kallon su yau su ne batattu ko akwai wannan fassarar to akwai kallon Allah a ciki kuma wannan shine mafifici an fahimci abin nake nufi ma'ana imma bi khususihi wa imma bil umumi wal itlaqi yace wa man ta'ammala siyaqa duk wanda ya lura ya tuntuntuni a wannan siyaƙin kusan siyaƙi nake nufi ka ɗauki suratul mutaffifin ka karanta ta daga farko iya matanin ba littafan tafsiri ba ka ji yadda Allah yake magana yace in ka lura sosai da siyaƙin yadda surar take magana da maganganun da Allah ke faɗa a ciki lam yajidil ayati duk wanda ya wannan lurar to ba zai samu waɗannan ayoyi guda biyu tahtamila ne za su iya ɗaukar fassarar ghaira iradati zalika wata ma'anar daban ba nufin ganin Allah ba khususan au umuma ko a keɓance ko kuma tare da wasu abubuwa in an haɗa yace ba dama ka iya cire wannan alal ara'iki yanzurun din ka ce ba ganin Allah ake nufi ba inda za ka yi ta'ammuli tunda an yi maka magana akan ga kafirai can an sha makance su daga ubangiji kuma ku fahimci zancen ba waɗancan ana faɗar mafi girman azabar da za a yi musu an faɗi abu guda biyu za a kange su ba za su ga Allah ba sannan kuma za a sa su wutar jahannama su kuma muminai za su shiga aljanna sannan kuma gashi suna kallo me za su kalla mafi girman abin da ake kallo wanda saboda girmansa ne har aka kange kafirai ba za su gani ba to shi waɗannan muminan suke kallo shine Allah subhanahu wataala Allah sa kun gane me yake so to sai ce faslun wanda ke lokaci yayi ko to sai mu bashi haka in ya so sai a tashi kan faslin faslin dai ba dan yawa ne da shi ba sai kuma shiga alwajibul khamis rerewa zai ya faɗi wani abu din shi wa kama annahu la nisbata ina ga zamu iya karasa wa kama annahu la nisbata li na'imi ma fil jannati ila na'imi an-nazari ila wajhi al-a'la ko subhanahu kamar yadda babu muqarana shine la nisbata babu kwatantawa ma abin faɗin bambancin ya yi girman da ba za ka iya ma kwatanta wannan da wannan ba shine ma'ana la nisbata li na'imi ma fil jannati in a ce a kwatanta ni'imtuwa da jin daɗin abin da ke cikin aljanna ka kwatanta shi ila na'imin nazari ila wajhi al'ala da kallon siffar Allah fuskar Allah subhanahu wa ta'ala fala nisbata kamar yadda babu wannan bambancin yayi faɗi da yawa to haka la nisbata li ni'imi dunya ila ni'imi mahabbatihi to kun ga akwai fa'idar mu karasa wannan saboda shine zai hada mu da asalin babin da muke karantawa kamar yadda yanzu ai ina jin kun fahimci wannan maganar kun gane ta cewa da aljanna da ganin Allah wanne ne yafi a matsayin ni'ima ganin Allah kun yarda da haka ba rikicin jahamiya da mu'tazila insha Allah ai to kamar yadda wannan yake haka sai ce fala nisbata li na'imi dunya ila na'imi mahabbatihi to wannan rayuwar da muke a duniya ba a iya kwatantawa duk jin daɗin da kake a cikin duniya kana da kuɗi kana da mulki mata ƴaƴa abin hawa da gidaje da sauransu ai jin daɗi ne ko to ba ka iya kwatanta wannan da ni'imar da take cikin mahabbatihi san Allah ka zama mai san Allah sama yake da duk daɗin da kake da shi a duniya ka zama cewa kuma wa ma'arifatihi da sanin Allah shi ma sama yake da duk daɗin duniya wa shauqi ilaihi da shauƙin haɗuwa da Allah maɗaukaki wal unsu bihi da ɗebe kewa da Allah ta hanyar zikirin Allah kusantarsa da bauta na filfili na salloli da na azumi bal sai ce lazzatun nazar ilaihi subhanahu tabi'atun li ma'rifatihim bihi sai ce kai ma ba wannan ba shi jin daɗin ganin da za su yi wa Allah ran kiyama din nan an fahimci abin yana bi ne ga sanin da suka yi masa da ba su san shi ba ina za su ji daɗin ganin nasa kun gane wannan abu sanin da aka yi wa Allah zaman cewa kana cikin masu tauhidi ka san Allah ka san girmansa ka san azamatahu shi yasa kake shauƙin har ka haɗu da shi wanda bai san Allah ba to bai damu ba ma ko ya ganshi ko kare ganshi Allah sa kun hango abin da yake fita don haka ashe kenan mafi girman abin da zaka nema a wannan duniyar shine ka rabu da wannan duniyar ka nemi Allah ka san shi ka imani da shi ka so shi ka bauta masa zuciyarka ta ɗamfara da shi ta rataye da shi shi ne sama da komai a wurinka in kai wannan to shi ne za ka san shi har ka ji daɗin ganin nasa ran kiyama an gane abin wa mahabbatihim lahu da kuma san da suke masa yace fa innal ladzata domin ai shi jin daɗi tatba'u shu'ura wal mahabbatu wal mahabba duk jin daɗi ai yana bin shi'uri ne shi'uri shine feeling abinda kake ji sani yawwa abin da ka sani da baka san abu ba baka ji daɗin sa ba ko duk abin da muke jin daɗi yanzu me yasa kake so ka je ka nemo wani abin daɗi ai saboda sanin sa cewa akwai daɗin ne an fahimci abin yawwa za ka je ka sa kuɗin ka ka sayo wani abu saboda kana san ka samu daɗin da ke jikinsa to inda baka san yana da daɗin ba ai ba za ka je ma har ka nemo shi ba akwai abubuwa da dama yanzu da bamu san su ba bamu san suna da daɗi ba kila kaga wani ma ka taka misali kamar 'ya'yan itace akwai daban-daban da zaka shiga jeji kaga wani ma sai ka taka shi saboda baka san daɗin sa ba sai ka taka shi sai wani biyu ba ka sai ce kai ka taka wannan ka wuce shi baka ɗauka ba baka san wannan bane ai sai ban san shi ba bude sai bude bare maka sai baka sai ka ci sai ka dawo sai ka nemi irin sa sai ka kwasa saboda me yanzu ka sani ai an fahimci misali to haka abin ki duk abin da ka sani to kafi kwaɗayin ka ganshi don haka ashe sanin Allah subhanahu ta'ala shine asali da kuma mahabbarsa shine asali kafin ma maganar jin daɗin ganinsa fa kullama kana al muhibbu a'rafa bil mahbubi duk lokacin da gwargwadon sanin mai so ga masoyinsa ko wa ashadda mahabbatan lahu da kuma yafi tsananin soyuwa a gare shi kana iltizazuhu bi qurbihi wa ru'yatihi wa wusulihi ilayhi a'zama to haka gwargwadon ƙoƙarin jin daɗin kusantuwa da shi da ganinsa da saduwa da shi ya fi saboda ka san shi don ya kai bawan Allah kar ka ɓata lokacinka a duniya baka san Allah ba kar ka ɓata lokacinka ka yanke alaƙa da Allah ka riƙi Ubangiji a matsayin shine ilahinka abin bautarka abin dogaranka abin da za ka sa shine duk abin da kake so ka samu soyayyarsa ya so ka kaso shi shine sama da kowane abu duk abin da kake so a daɗin duniyan nan to bai kai wannan ba mun gane wannan fasalin insha Allah to ya karkare wannan maganar sai alwajhul khamis mun san mun gama da wannan kenan yanzu sai abin da yake na gaba Allah ta dai an fahimci abubuwan da yake so ya faɗa Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya sa mana tauhidi ya tabbata a zukatanmu da kuma sansa ya zama sama yake da komai ko sama yake da san komai a zuciyarmu Allah ya fifita ƙaunarsa ya fifita sansa ya fifita san bautarsa a zuciyarmu sama da dukkan abin da ke cikin duniyan nan na daɗi da rashin daɗi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk